بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi safiyar 24 ga watan rabi'un thani hijira na da alif 438 daidai da 22 ga watan januwari 2017 miladiyya wannan shine darasinmu na 27 daga cikin jeren giyar darasin littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها فضلها واللفر babban malami abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafin da ke ƙoƙarin bayyana mana haƙiƙanin ainihin wato kalmar la ilaha illallah da sharuɗanta da kuma ababen da ya kamata mu kiyaye saboda kada wannan kalma ta mu ta lalace a ƙarshe a waye gari mun yi hasara duniya da lahira Allah muke roƙo ya datar da mu zuwa kan tafarki na ƙwarai ya kuma sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda suke cikawa da kalmar la ilaha illallah yayin komawa ga Allah a jiya malam ya fara mana bayanai dangane da falalan wannan kalma ta la ilaha illallah falalan faɗinta da kuma ƙudirce ma'anoninta a zuciya a inda malam ya kawo mana hadithin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayyana ainihin wasiya da annabi nuhu alaihi salam yayi wa ɗansa na cewa ya riko da kalmar la ilaha illallah kuma kada ya kuskura ya hada Allah da wani a ainihin wato wurin bauta a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a inda malam ya kawo mana hadithin Anas dan Malik wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana cewa lalle kai dan adam a hadisi hadisi qudsi Allah madaukakin sarki ya ce lalle kai dan adam duk lok matukar dai ka roke ni kuma kai kyakkyawan fata zuwa gare ni to zan gafarta maka akan abin da kake na zunubi ni ban damu ba ci ya kai dan adam da a ce zunubin ka zai kai ainihin wato sarrin faɗin sama saboda tsabar yawarsa sannan ka nemi gafarin zunubanka a wurina to lallai zan gafarta maka wannan zunuban ba tare da na damu ba Allah ta'ala ya ƙara cewa ya kai ɗan adam lallai kai ɗin nan ba za ka taɓa zuwa min da tarin ƙasa na duniya gaba ɗaya a matsayin zunubi ba sannan ka haɗu da ni ba ka haɗa ni da kowa a wurin bauta face sai na zo maka da cikin wannan ƙasan a matsayin gafara ma'ana zan gafarta maka zunubanka sannan sa ka a gidan aljanna kina wannan hadisin yana nuna mana matsayi da falala na wannan kalma mai albarka wannan kalma mai girma kalmar la ilaha illallah sai malam ya ce وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل لا إله إلا الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falaloli na wannan kalma ta la ilaha illallah a hadisai masu yawa wa fadlal zikiri biha da kuma falalan yin zikiri da waɗannan kalmomi ma'a ta haƙiƙiha tare da ainihin wato ƙoƙarin tabbatar da wannan kalma ne wasidiki fiha da kuma ba da gaskiya game da ita wannan kalma wal ikhlasu da kuma tsarkace zuciya game da wannan kalma ma'al mahabbati laha tare da nuna ƙauna da soyayya ga wannan kalman da ma'abota wannan kalman wa muwalati ahliha da kuma ƙauna da jibinta da taimakon waɗanda ke faɗin la ilaha illallah wa bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallam anna la ilaha illallah awwalul wajibat annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah shine abu na wajibi na farko akan kowane musulmi kafin mutum ya shiga musulunci wannan kalmar zai faɗa sannan ainihin wato ya zamto mai imanin da ya iya shiga cikin ainihin wato ƙwarya ta addinin musulunci faqad akhraj ash-shaykhani min riwayat ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إمام البخاري ده مسلم سنفتد حديث لقى حديث عبد الله بن عباس الله يقارى ما سيداشي لما هي فنسا النبي صلى الله عليه وسلم يا يندي أيك معاذ بن جبل شو قبل ما لمن ونن الأمة تاشي قبا ديكينا الله يقارى مش يدا يا يندي أيك شزوا قصر يمن سيمن زون الله يتشي شي ya kai mu'ad za ka je ka tadda wasu mutane ne ahlul kitabi wanda an riga an ba su littafi ma'ana yahudawa ne ko kiristoci don haka ya zama abu na farko da za ka kiraye su zuwa gare shi shine su shaida cewa babu abin bauta da sa cancanta sai Allah shi kadai jama'a an gane wannan ko dan dama inda aka fara samun takaddama kenan su kiristoci suna ganin a'a ai Allah ɗayan uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki wasu daga cikinsu kuma kiristocin har ila yau suna ganin in ai dai Allah uba Allah da wasu ma suka ce a ai Allah ma shine Isa dan Maryam an gane wannan ko su kuma Yahudawa suka ce ai Uzair ma dan Allah ne suka ce a kai ba ma Uzairin ba mu dinnan ma ƴan Allah ne ƴaƴan Allah ne kenan duk wani bai yahudi da ka gashi a duniya suka ce shi dan Allah ne wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u yahudawa da kristoci suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma ma mu ne masoya Allah an gane wannan ko amma wannan magana ta su gaskiya ce shi yasa Allah ya ce kul kace yazu fali man yu'azzibukum bi dhunubikum to dan menene Allah yake azabtar da ku da laifukan ku bal antum basharun mimman khalaqa ƙarya kuke yi kuma halittu ne irin halittar mutane irin waɗanda Allah ta'ala ya halitta jama'an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu wa fi riwayatin a wata riwayar an yi wahidullah ya zama abu na farko da zaka kira su shine su kadaita Allah da bauta su ɗayanta Allah ta'ala da ainihin wato bauta wannan hadisi imam tirmidhi ya fitar da auke na imam bukhari ya fitar da wancan hadisi da muslim imam bukhari a lamban hadisi ne 1458 imam muslim a hadisi na 19 wannan kuma hadisi na bin an wahidullah riwaya ce ta imam bukhari a lamban hadisi na 7372 قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي ألا يدك أنسى يتي وقد, ع... وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم سننن أبني wanda ya zama gama gari wanda ya zama kuma dole kowa ya sani a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattafaqat alaihi al'umma kuma abu ne wanda al'ummar musulmi sun haɗa kai a kansa cewa anna aslal islami cewa asalin tushen musulunci gaba daya wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu da abinda ake umarnin dukkanin halittu da shi shahadatu an la ilaha illa Allah shine shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah da kuma tabbatar da cewa lalle annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam فبذلك يصير الكافر مسلما da wannan ne kafiri yake zama musulmi wal aduwwu waliyan makiyi kuma ya zamto masoyi wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumud dami wal mal wanda kuma aka halatta a ainihin wato zubar da jininsa a ci dukiyarsa sai ya zamto wanda aka baiwa kariya ne game da ainihin wato tsari game da barin taba jininsa da kuma ainihin wato dukiyarsa jama'a ina fata an gane wannan da haka manzon Allah ya faɗa umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an gane fa idza qaluha a wata riwaya idan suka faɗe ta asamu minni dima'ahum wa amwalahum dukiyarsu da jininsu sun tsira daga gare ni illa bi haqqiha sai dai da wani haƙƙi nata sananne a musulunci yace kuma hisabuhum ala Allah ta'ala kuma hisabun su yana wurin Allah ne matsaukakin sarki jama'an gane wannan ko thumma in kana zalika fi qalbihi faqad dakhala fil iman sannan jama'a idan wannan abin ya zamto ya shiga cikin zuciyar bawa to bawa ya shiga cikin imani wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi amma idan mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah da bakinsa kadai ba tare da ya ƙudirce ma'anarta a zuciyar shi ba fahuwa fi zahirin islami to wannan yana cikin zahirin musulunci duna baɗinin iman amma ba shi da imani kuma a zuci an gane abinda za ka yi shi ne za ka masa hukunci daga magarin abin da ka sani game da shi ne abin da kuma ya riƙe a zuciyar shi na ainihin wato ƙin yin imani to wannan kuma ya rage na shi kai ba sa ka kai zama mai yin hukunci akan kowa ba dangane da abin da ke cikin zukata jama'a Allah ta'ala shi kadai ke hukunci da abin da ke cikin zuciya hatta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala bai bashi sanin abin da ke cikin zukatan bayi ba ina fata an gane wannan jama'a har sai in Allah ya so ne sai ya tona mishi asirin wasu da suke da irin wannan al'amari ya tona mishi cewa su wane munafikai ne ba masu imanin gaskiya bane ne amma in ba an faɗa wa manzon Allah bai sani ba wanda zai nuna maka cewa manzon Allah bai san gaibi ba jama'a ina fata an gane wannan bai san gaibi irin gaibin da Allah ta'ala ya aje a wurin sa ba na ilimi dan Allah ma cewa wa ma utitum ba mu ba ku komai ba min ilmi na sani illa qalilan face wani abu dan kankani kawo kuma manzon Allah ya shiga ciki gaba ɗaya ko dan daga lokacin da wahayi ya baro wajen Allah ya zo wajen mala'ika Jibril ya zama wahayi daga lokacin da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zama ilimi dan bai cancanta ga wani manzo daga cikin manzanni ba Allah ta'ala ya hore mishi wani abu na sani a waye gari kuma ya koyi wa al'umma wannan abu ina fata an gane wannan saboda su manzanni Allah yana aiko su domin isar da sakonninsa ne zuwa ga ainihin wato sauran halittu baki daya Allah ta'ala ka tsare mana imani wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam li mu'adh fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mu'adh dan jabal radiyallahu an cewa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ya zama abu na farko da zaka kiraye su zuwa gare shi shaidawa babu abin bauta bisa jinta sai Allah fihi annahu yajibu ad-du'a ila al-iman billahi wa tauhidihi a cikin wannan akwai nuna cewa wajibi ne yin kira zuwa ga yin imani da Allah da kuma ta Allah din shi kadai a karan fari wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da Allah ta'ala ya aiko shi da shi wattiba'i ma ja'a bihi da kuma kokarin bibiyar abin da manzon Allah ya zo da shi wa tarki shirki billahi ta'ala da kuma yin watsi da barin shirka da Allah madaukaki wa tarki mukhalafatihi da kuma barin sabawa Allah ta'ala a cikin ababen da ya umarni wa hadha min a'zami muqtadayat shahadati an la ilaha illa Allah wadannan ababe da muka lissafa jama'a suna daga cikin mafi girman abin da wannan kalmar ta la ilaha illa Allah take hukuntawa jama'a ina fata an gane wannan kenan sanannen abu ne a addini cewa fara kiran mutane zuwa ga shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shine mafi girman al'amari wa ma'anar du'a ila shahadati Allah ilaha illallah ma'anar yin kira zuwa ga shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah huwa du'a'u ila ma dallat alaihi min at-tauhid shine yin kira zuwa ga abin da wannan kalman take nuni gare shi na kadaita Allah wa nafi shirki min ar-rububiyya da kuma kore shirka a cikin ainihin wato halitta da Allah ta'ala yayi da kuma cancantuwar Allah a matsayin abin bauta domin jama'a abin da tauhidin rububiyya ke tabbatarwa kenan tunda Allah ta'ala babu wanda ya yin halitta ya ba bayi ni'imomi da yawa to ashe babu wanda ya cancanta abautawa sai wa din sai Allah ta'ala shi kadai jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu malam ya shiga da cewa wal ibadati da kuma kawar da kai da kuma kawar da shirka cikin ainihin wato ibada cikin tauhidin uluhiyya kenan wal asma'i was sifat da kuma kore yin shirka da Allah da tarayya da Allah a wajen sunayensa da kuma sifofinsa wa ahlus sunnati wal jamaa su kam ahlus sunnati wal jamaa ala anna awwala ma yajibu ala al abd su sun tafakan cewa abu na farko da ya zama wajibi akan kowane bawa shahadatu an la ilaha illa allah shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadan rasulullah da kuma tabbatar da lalle annabi muhammad manzon Allah ne wa ifradullahi ta'ala bil ibada da kuma kadaita Allah madaukakin sarki da bauta kada a bauta wa kowa sai shi wa hujjatuhum ala zalika umur jama'a hujjarsu akan haka al'amara ne kaman haka min ahammiha mafi muhimmanci kuwa qaulur rasuli sallallahu alaihi wa sallama li mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu lamma arsalahu ila al-yaman shine fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'azu yayin da ya aika shi zuwa yaman cewa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab lalle kai zaka je ka samu wasu mutane ne ma'abuta littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilay to ya zama abu na farko da zaka kiraye su zuwa gare shi shahadatu an la ilaha illa allah shaidawa babu abin muta bisa cancanta sai allah wa anna muhammadan rasulullah da kuma cewa lallai annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi na 1331 haka nan imamu muslim a lamban hadisi na 19 fa ifradullah ta'ala bi tauhid kenan kadaita Allah madaukakin sarki da tauhidi da bauta wal bara'atu min ash-shirk da kuma barranta da yin hannun riga da ƙauracewa da yin watsi da ainihin wato shirka awwalul wajibat shine abu na farko wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta wa bayi su aikata wa aujabu taklifi taklifat kuma wannan shine mafi girman nauyi da aiki na wajibi na tilas da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato daura wa bayi wa afradul fara'ida fara'id kuma wannan shine mafi girman farilla mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa bayi ya wajabta wa bayi ainihin wato su aikata jama'a ina fata an gane wannan qala al-allamah ibn abi al-izz fi sharh al-tahawiyya al-allama babban malami ibn abi al-izz al-hanafi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗa fi sharhi tahawiyya a sharhin da yawa tahawiyya a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin na tara ya ce i'lam ka sani annat tauhida awwalu da'awatin rusul kira zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shine abu na farko na kira da manzanni suka yi zuwa ga Allah ta'ala wa awwalu manazil tariq kuma wannan ita ce farkon ainihin wato hanya madaidaiciya wacce annabawa da manzanni suka kira gare ta an gane wannan ko wa awwalu maqamin yaqumu bihi salik ila Allah kuma wannan shine mataki na farko wanda bawa zai tattaka matattakala zuwa ga cikin tafiyarsa zai zai zuwa ga Allah madaukakin sarki azza wa jal walihada saboda haka ne ma anan da ya kawo wannan dot dot guda uku ya yi cewa akwai sauran maganganu da malam ibn ibn izzi al-hanafi yayi amma bai so ya kawo waɗannan maganganu ba an gane walihada saboda haka ne ma kana sahihu ya zama mafi inganci abu na farko anna awwala wajibin yajibu ala al-mukallafi shahadatu an la ilaha illallah abu na farko da ya zama wajibi akan kowane mutum da Allah ta'ala ya daura masa nauyin bauta gare shi shine mene shahadatu an la ilaha illallah shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai lan nazam ba wai nazari ba ne an gani don akwai masu wannan tunanin a ce maka to ai bauta ga Allah ko shaidawan mutum sai ya yi nazari tukuna in ya duba ya ga cewa abin ya tabbata to sai ya ƙoƙari ya yi an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka tsare mu mali ya ci gaba da cewa wal qasdu ila an-nazar ba kuma manufa bace zuwa ga ainihin wato yin nazarin akwai masu wannan tunanin su ma malam zai bayyana mana su gaba daya wala shakku kuma ba shakka bace la ilaha illallah ba ta bukatan wani sofani na shakka kama hiya aqwalul arbab al kalam al mazmum kama yadda wannan shine maganganun shugabanni na ainihin wato ahlul kalam wanda malaman ahlul kalam din abin zargi ne a addinin musulunci an gane wannan ko su ahlul kalam cewa suke yi abu na farko da ya kamata a fara gabatarwa shine hankali duk abin da ya ci karo da hankali ko ko da Allah ya ce a yi to ya saba wa asali don asali shine hankali kafin komai an gane wannan ko akwai wasu daga cikin malamai na musulunci wanda sun yi rubuce-rubuce ma amma su ahal kalam akwai ilimin filosofi da ya shige su an gane ko ilimin mutanen girka irin su baƙillani irin su imamul haramaini alhuwaini an gane wannan ko irin su ainihin wato azzamakshari manya-manyan malamai ne amma batattu ne ta wani fannin musamman fannin abin da shafi tauhidi wanda za kuma suna da rubuce-rubuce wanda har yanzu al'umma tana amfanuwa da shi an gane wannan ko baƙillani jama'a ya yi nisa game da ilimin kalam na fata an gane wannan shi ne mutumin da ya je dinga gwabzawa da arnan girka suka rasa yadda za su yi da shi wanda wani lokaci za mu zo mu ɗan kawo wani abu daga cikin isoshin ainihin wato baƙillani za ka sha dariya amma kuma za ka tadda cewa lallai malami ne mai ilimi an gane wannan Allah ta'ala ya shirya da mu wallabi na ƙalu waɗanda suka ce inna awwala wajibin huwa nazar suka ce abu na farko da ya zama wajibi akan mutum shine ya samu hankali da zai iya yin tunani a kan shi tukuna kafin magana la ilaha illallah humul asha'ira masu wannan aqida jama'a su ne masu aqidan ash'ariyanci zakara zalika al-baqillani fil insaf malan al-baqillani ya ambaci wannan a cikin littafin shi mai suna al-insaf a shafi na ainihin 22 wallazina qalu wa'anda kuma suke cewa abu na farko da ya kamata bawa ya fara yin tunani a kansa innahu alqasdu ila an-nazar shine ma ka sami niyya da nufi zuwa ga ainihin yin nazari zuwa ga abin da ya kamata ka fara yi tukuna kafin ka fara maganan shedawa babu abin mota bisa cinta sai Allah wanda wanda ya ambaci wannan kuma huwa al-juwayni wa man akhadha bi qawlihi shine imam al-haramain al-juwayni rahimahullahu ta'ala da waɗanda suka yi riko da ainihin wato maganarsa an gane wannan ko zakarahu fil irshad shi kuma ya ambaci wannan magana a cikin littafin sa mai suna al irshad wa amma al qawlu bi annahu shakk amma fadin cewa abu na farko da ya kamata mutum ya fara ya ga fara gabatarwa shine shakka fa huwa madhhabul mu'tazila wannan shine madhhaban mu'tazila su kuma an gane wannan ko kama qarrahu al qadi abdul jabbar fil usul al khamsa kamar da alƙadi abdul jabbar ya tabbatar da wannan asiri ta fasa mai suna usulul khamsa an gane wannan ko jama'a yawwa kaga dukkan wannan jama'a bata ne saboda gashi manzon Allah ya riga ya faɗa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illallah an gane ko Allah ka shiryar da mu wa ahlus sunna su ko malaman ahlus sunna majmu'una ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu ash-shahadatan sun tafi akan cewa abu na farko da ya zama wajibi a fara kiran mutane zuwa gare shi a umarce su da aikatawa shine shahadatani waɗannan ainihin wato shahadatani guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah qala ibn abi al-izz fi shaykh al-tahawiyya har ila yau malam ibn abi al-izz al-hanafi ya faɗi a sharhin al-tahawiyya ainihin mujalladi na ɗaya shafi na sittin cewa a immatu salafi kulluhum ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu shahadatani malamai magabata na ƙwarai gaba ɗayansu sun tafi akan cewa abu na farko da ya kamata a fara umartan bawa da shi shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai da kuma tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a matsayin manzo wanda Allah ta'ala ya aiko fa'awwal wajibin 'ala al-insani ma'rifatu ma'na hadhihi al-kalima kenan mafi girman wajibi akan bawa abin da yafi zama tilas akan mutun na farko shine mutun ya san ma'anan wannan kalma kenan kaga cewa a zuwa ta karatun tsarki ba tare an san ma'anan kaman la ilaha illallah ai akwai matsala ko dan duk tsarkinka tsarkinka ba zai zanto karbabbe ba sai an samu me sai an samu tauhidi su kuma kullun da an ce a zo ai tauhidi sai hankalin mutum ya tashi dan me za a caka ita Allah da bauta ai ga suwa na masu ma kamata a bauta musu ba ka ake yi ba da an ce baka bauta Allah ya ce ka ai ga waliyai su ma ai su ma ya kamata a dan bauta shi ma su ma ya kamata a dan ba su wani abu da bauta ina kai ina wani waliyi in aka hada da Allah hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama hada shi kawai akai a cikin kalma daya da wawu wawun al-ataf cewa ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so manzo Allah ya fushi ki kai ataj'ala ni lillahi niddan yanzu ni zaka sanya in zame wa Allah kishiya bal qul ma sha Allah wahda a a ce Allah shi kadai shi ya so kan ma ka ce wa shi'ta ka ce Allah shi kadai ya so kan ma ka hada ni da shi a kalma daya in ya zama manzon Allah ke faɗin wannan ina kuma ga wanda ba shi ba ina kuma ga wani bakin tukururu ina fata an gane wannan jama'a ina ga wanda sai da aka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu ina ga wanda sai da aka shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu aka haife shi ma'ana duk wanda suka yi addini da ba san shi ba su me suka yi ina fata an gane wannan jama'a ga manya-manyan malamai sun rubuta littafai wanda ba za masu karanta ba ma'ana ba zai yi a ce ka iya karance su kakkaf gaba ɗayansu ba amma sai a zo ana ta wani zaurance ana ta wasu maganganu ana ta wasu hayaniya da bankaura wannan su abubuwa ne jama'a wanda ba za su haifa da al'umma ɗa mai ido ba kai dai a matsayin ka na mutum wajibi ne akan ka san wannan abu na farko shine ilimin tauhidi domin shi ne zai ja ka zuwa ga samun dukkanin alkhairin duniya da lahira sani jama'a da tauhidin nan kaɗai ne ba in ka roƙi Allah Allah zai amsa maka ya kuma biya maka bukatunka na alkhairin da kake nema amma in kaga kana shirka kana roƙon Allah kuma Allah yana karɓa to babu shakka babu shakka ka ji tsoron wannan abin da Allah ta'ala yake maka shine Allah yana maka istidraji ana maka talala mai kaman sake ne ba girin-girin ba taimai don ƙila daga ranar da aka ce an turo ka mala'ikan mutuwa yayin da za ka ga asalin hakikanin al'amari lokacin ne al'amari zai lalace maka kuma Allah zai faɗa maka waje a sakaratul mauti bil haq zalika ba kunta minhu tahid shikenan da zarar mala'ikun mutuwa sun zo kuma sai ya faɗa maka kana sa ga mala'ikun rahama sai ga mala'ikun azaba sun sauka da mafi munin fuska da mafi ɗoyin yanayi haka za su suna fusgan wannan ran daga jikin ainihin wato bawa bawa mushriki suna dukan shi haka za a zare wannan ran daga jikinsa Allah ta'ala ka kiyashe mu da haka jama'a kun ji malai ya ci gaba da cewa fa awwal wajibin 'ala al-insan ma'rifatu ma'na hadhihi al-kalima kina abu na farko da ya zama wajibi akan mutum shine ya san ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah qala Allah ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam cewa fa'lam annahu la ilaha illallah lallai ka nemi sani ka sani cewa lallai yadda al'amarin nan yake babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ai fa'lam ya muhammad ai ka sani ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la ma'budu bi haqqin illa Allah abu na farko da ya kamata ka sani shine me babu abin bauta bisa cancanta sai wani sai Allah shi kare shi yasa a cikin wahayin farko ma akwai mene akwai umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi game da gujewa gumaka ko Allah ya ce mai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijin nan naka wanda ya halitta khalaqal insana min 'alaq shi ya halicci mutum daga digon mani ikra kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci alladhi 'allama bil qalam wanda shi ya sanar da mutum amfani da alqalami 'allama al insana ma lam ya'lam kuma shi ya sanar da mutum ma abin da bai sani ba to bayan wannan manzon Allah bayan ya koma gida ya fito daga kogon Hira ya ga malaika Jibril yana tashi a sama yana ƙara sama girman shi yana ƙaruwa ya lullube sirrin samaniya gaba ɗaya baya ganin ko ina ya ji wannan na khadija yana rawan sanyi ya ji gida na ce mata dassiruni dassiruni lullube ni lullube ni zammiluni zammiluni ki lullube ni Allah ce ya ayyuha malaika jibril ya ƙara dawowa ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujuza fahjur ya kai wanda aka lullubi da mayafi tashi kun fa'anbir tashi kaje kai mu mutane gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi wasu ya baka fatahir tufafinka kuma ka tsakake su war rujuza gumaka kuma fahajir ka ainihin wato mai ka kaurace musu kaga Allah madaukakin sarki sai ya fara kawo wancan maganar neman ilimi ko sai fara kawo ko mene shi yasa wasu malaman suna ganin cewa abu na farko ma da Allah ya saukar shine ne shine ya ayyuhal muddathir wasu malaman haka suke gani sai malaman ulumul qur'an suka ce in aka hada hanyoyin guda biyu sai a ce fannabi sallallahu alaihi wasallama nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir annabi sallallahu alaihi wasallama an annabtar da shi ne ta hanyar ce mishi ikara sannan kuma an aiko shi ne da cewa ya fara yin wa'azi da sosul muddathir an gane wannan ko jama'a kaga wannan kaɗai zai nuna maka irin girma da ainihin tauhidi yake da shi shi kansa manzon Allah tauhidi aka fara cewa yayi aka ce ma wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wani kuma wawa sai ya faɗa maka cewa wai shi yanzu bayan abauta Allah bane ma saboda a bashi lada Allah shi kyauta kaga wannan batattu kenan sai malai ya shiga da cewa qala ta'ala kuma gashi ma Allah ta'ala ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata wadanda kuke kira wadanda ba Allah ba ai ba sa iya mallakan ceto a wurinsu illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya wace kalma ce gaskiya alhaq wa nan mala ce ai bi la ilaha illallah ma'ana sai wanda ya shaida kalmar la ilaha illallah shine wanda ake sa ran ma zai ceto amma mai cewa la ilaha illa ana subhani ma a'zamu sha'ani kaga wannan arni ne la shakka jama'a mutum zai ce ya shiga wata halara ta menene menene wai shi yanzu ya tashi ya fita daga matsayinsa na bawa shi ma ya zama ubangiji aka wani yake ba labari ana ba ya abu ya zidil bustami ko aka ya faɗa wasu na zuwa da mutanensa sai aka gina cewa la ilaha illa ana subhani ma a azama sha'ani kai baka ji suka ce to malamin ji kana faɗi wasu kalmomi ɗazu kana cewa kaza ce a me yasa ba ku kashe ni ba ai da kuka ji na faɗi wannan sai ku kashe ni da kun kasance masu yin yaƙi ne domin ɗaukaka addinin Allah ni kuma da na zama shahidi ka ji wata bankawara ko wannan wani bankawara sai kuna ta sufiya Allah ka shiryar da mu wahum ya'lamuna alhali suna sani bi qulubihim ma shahidu bihi alsinatahum kenan sai suna sani da zukatansu irin abin da ainihin harshen su yake faɗa. kenan bayan ka faɗi da bakinka jama'a sai zuciyarka ta yi mene ta ƙudurce wannan imani fa'afradul fara'idu ma'arifatu ma'ana hadhihi kalima ke na mafi girman abin da Allah ta'ala ya farlanta ya wajabta wa bayi shine sanin ma'anan wannan kalma wattalaffuz biha da kuma furta wannan kalman da bakinsu da faɗinta da bakunansu wal amalu bi muqtadaha da kuma yin aiki da dukkanin ababen da wannan kalmar take hukuntawa kuma take kira zuwa gare shi fal'ilahu huwa al-ma'budu shi al'ilahu kalman al'ilahu shi ne al-ma'budu wata'alluhu abin da kira kuwa atta'alluhu huwa ta'abbud shi ma'ana shi ne bauta wa ma'ana la ilaha illallah ma'anan kalmar la ilaha illallah dai la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bauta bisa cancanta bisa gaskiya sai Allah shi kadai nafatil ilahiyyata amman siwa Allah kaga anan ta kore cancantuwar bautan wani wanda ba Allah ba ko haka ne wa ithbataha lillahi ta'ala wahdahu da kuma tabbatar da wannan ga Allah ta'ala shi kadai wa ifradullahi subhanahu bil ibada wa nafyuha amma siwa anan tana nuna ta Allah ne da bauta madaukakin sarki wanda ainihin wato sarki ya tabbatar masa da kuma kore ta ga dukkanin wanda ba shi Allah din ba huwa haqiqatut tauhid jama'a mu sani wannan shine haqiqanin tauhidi wa huwa ma'ana la ilaha illa Allah wanda kuma jama'a wannan shine ma'anan kalmar la ilaha illa Allah duk malam wannan yana mana sharan fage ne وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدق فيها to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ya bayyana mana falalan gaskata wannan kalma ta la ilaha illallah ba da gaskiya da yin imani da wannan kalma din faqad akhraj ash-shaykhani min riwayati Anas radiyallahu an Imam al-Bukhari ya fitar a hadithin Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda qala Anas dan Malik yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله تعالى أمينشن الله استبت أغريش ياتي ما من أحد باب ونطيا دقسكم متاني واندا يشهد أن لا إله إلا الله زي شيء تشوى باب أبن بوتابسا تنشنتا سي الله وأن محمدا رسول الله كما يشهد تشوى لله أن محمد منظم الله ني صدقا min qalbihi yana mai gaskata wannan a cikin zuciyar shi illa haramahu Allahu 'ala an-nar face Allah ya haramta wa wuta cin namansa Allahu akbar amma kaji manzon Allah ya ce waye mene sidqan min madha min qalbihi ya faɗe ta ne yana mai gaskata ta a cikin zuciyar shi kenan kaga wannan ya cire mene ya cire wanda ya faɗi kalman zalla ba tare da me ba an gane wannan ko jama'a wanda wannan jama'a zai nuna maka irin kyautayi irin tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi jama'a dangane da abin da ya shafi ƙoƙarin ba da kulawa na musamman da baiwa al'umma kariya game da aƙidarta jama'a shine abu na farko kuma abin da manzo Allah ya fifitawa zaman da yayi na makka shekara 10 sha nawa shekara 12 da wani abu ko shekara 13 me manzo Allah yake yi ne a garin makka nan azumi sallah a umarni da ga iyaye me manzo Allah ya dinga yi kafa tauhidi kafa tauhidi ya dinga yi da wannan kalmace jama'a ka dinga yin yaƙe-yaƙe ku da wannan kalmace ka dinga misayan yawu ake zagi ake aibata manzon Allah saboda ya ce abauta Allah shi kadai sai ce a a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu za mu bar allolan mu saboda wani mawaki mahukaci ashe in wani ya zage ka kaga ya bi sunna arnan baya ne an gane wannan ko sunna ce ta arnan baya zagi da cin mutunci ga mutanen kirki ko waɗanda ke kira zuwa ga Allah saboda ka in an yi ma ba wani abin ka damu bane dama sunna ce in ma ba a yi ba sai ka ce a ya mu har yanzu abin bai kawo kanmu bane ina ba ta gane wannan jaba i sunna ce ta Allah sai abin ya faru tunda manzon Allah bai sha ba kaga ai babu wanda zai sha in ma ka ce zaka sha to ka bata kanka lokaci mali ya ci gaba da cewa نعم إنامي تمام نعم وأن حديثي أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد شيئا لما حديثي ندرين أشيرين دتقوس كتاب الإيمان كو سمانة تتضمن الحديث شرط الصدق المنافي للكذب وأن حديث جماعة يا قيشي شرطا تقسكيا بعد قسكيا وأن يكي كوري كريا من شروط لا إله إلا الله يعني كتن شرطنا كلمة لا إله إلا الله وهو أن يقولها صدقا من قلبه شيني متين يفديت هنا من قسكة تاتا أزوج يشي يواطئ قلبه لسانه أو يقري زوج يشي تاي دي دي تا داتي دا أبن دكي دا أبن دا حرشا سيجي فرا وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قال الله عز وجل Allah mabuwayi maɗaukaki ya ce, Alif lamim a hasiban nasu an yi turaku, yanzu mutane suna tsammanin ne kawai a ƙyale su, an ya ƙulu amanna, saboda kaɗai sun ce mun yi imani, sai Allah ya ƙyale su ba tare da ya jarrabe su a cikin wannan imanin nasu ba, wahum la yuftanuna, cewa su ba za a fitine su ba, ba za a jarrabe su ba a cikin imanin? Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim tabbaci haƙiƙa mun jarrabe mun fitine waɗanda suka zo gabanin su gabanin suwa gabanin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa mun jarrabe mun fitine waɗanda suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya yi haka ne jama'a saboda ya san suwa ne ne masu gaskiya a cikin imaninsu kaga shi da ka ce la ilaha illallah ai na la ilaha illallah a to kuma sai an jarrabe ka wannan la ilaha illallah da ka faɗa da gaske kake kuwa ko ko kana yin me ake cewa ne ana kana bara ne kana karuwa ma'ana yau ka ce kana la ilaha illallah gobe ka je wajen boka ko kana faɗin la'ila ila gobe aka kaje wajen wani kabari kana roƙon wani cikin kabarin ko kana roƙon hoto wai hoto ma abin banza Allah shi kyauta ba na in ba ɓatacce ba kenan gwara ma yi bauta wa saniya ai da wannan ko tunda saniya tana ɗan motsi shi kuma wannan hoto ne ina fata an gane hoton kuma wani tukururu don akwai wani mutum za ka siffanta shi manzon Allah ne ya fi kowa kyau manzan Allah ya fi kowa kima babu wanda ya taɓa cewa bari ya zana hoton manzan Allah shi a roƙai kaga wannan ka irin nawa ka irin ɓata ake ciki kuma a wajen wa aka samu wannan sunnar a wani matattu sunna ce ta mutanen annabi nuhu waɗancan matattu ko masu cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'a wala يغوث ويعوق سما الله يتي وقد أضلوا كثيرا تبجي حقيقة سن بتر da mutane da yawa an gane ko ike na kaga duk wanda zai bauta hoto ai batacci ne Allah ka shiryar da mu to kaga anan sai ainihin wato mala ya bayyana mana cewa Allah ta'ala da kansa ya ce fala ya'lamanna Allah a dalilin wannan Allah zai san alladhina sadaqu waɗanda suke da gaskiya a cikin imaninsu wala ya'lamanna kuma tabbaci haƙiƙa Allah sai ya san alkaribina makaryata kaga sai da Allah ya kawo taukidi da damu sai kuma ƙara mata da mene nuna taukidi shi yasa kika ji fasarar ya canza fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu tabbaci haƙiƙa lallai sai Allah ya san su wane ne masu gaskiya a cikin imaninsu wala ya'lamanna alkaribina tabbaci haƙiƙa lallai sai Allah ya san su wane ne masu ƙarya a cikin imaninsu a can ciki kuma Allah ta'ala ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin tabbaci hakika lallai sai Allah ya san su waye masu imani na gaske kuma su waye munafikai domin daga cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah amma da zarar an cutar da shi game da abin da ya shafi addinin Allah sai ya sanya fitinar sakamakon fitinar jama'a ne gaba daya an gane wannan ko sai ya koma gefe ya ce kai ni fa ina ganin fa gaskiya addinin nan ma dole ne mutum ma ya tsaya sai sai sai mana kawai ba ka ke yi ba wa qala ta'ala fi sha'ni munafiqin alladhina qalu kadiban kuma Allah ya faɗi game da al'amarin munafikai waɗanda suka faɗi kalmar la ilaha illallah amma da ƙarya sun faɗe ta ne zukatansu ba sa ainihin wato aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah Allah ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda man yaqulu amanna billahi akwai masu cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da ma rana ta ƙarshe wa ma hum bi mu'minina a a su ba masu imani bane su ba mu'minai bane inji Allah yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani Allah ya ce wa ma ya khada'una amma ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum sai dai kawunansu wa ma yash'uruna amma su ba su sani ba me yaudaran Allah da suke yi yaudaran Allah ma'ana su sun raba kafa suna san ba sa san a can a zarge su suna su kuma nan a yabe su haka suke mummune kuma ba sa san yahudawa su cutar da su ko kiristoci ba sa san kuma ainihin wato mummune su gane cewa su ma kafiran ne a tura su can ko sai suka raba kafa muzabzabina bayna zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula to Allah ta'ala ya ce fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai wata irin cuta sai Allah ya kawo ta nikira akwai wata irin babban cuta akwai cutar shubha an gane wannan ko akwai cutan kuma sha'awa akwai cutar munafurci akwai cutar ƙarya da ƙin imani da Allah akwai cutar karya alkawari tsakaninsu da Allah da suka yi akwai cutar yaudara ce na jama'a duk wasu manyan cututtuka ka ɗebo ƙanjamau ne ciwon hanta ne ciwon kaza ne ma'ana din irin na imani amma yana na a cikin zuciyarsu fi qulubihim maradun sai Allah ce fazadahumullahu maradan kuma sai Allah ya ƙara musu cuta akan waɗannan cututtuka da suke da shi haka suke yi Allah ce wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ta alqur'ani an gane wannan ko sai ka ji wannan sai ya ce to wai ayyukum zaratu hadhihi imana wai kuwa sai kuwa wannan sunan ta ƙara mishi imani الأجر فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون والناس كي إيماني أي سورة تنا قارا مس إيماني كما سنا ماسو بشارة قال الله سنا ماسو وانا لا أكيو بشارة الله يتوى أما الذين في قلوبهم مرض أما وانا كي تشوتتك أزكا تنسو فزادتهم رجسا إلى رجسهم الله سيقارا مس دتي أكن دتن دسكي دشي wa matu wa hum kafirun kuma suka mutu suna kafirai Allah ya ce afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun wa idha ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ma dan kace ma ce nafiya in ba a saukar ba a'a ka'ida ce ya qaliban khudh fa'ida ma ba'da idha za'ida duk ina ga idza ta zo ka gama to wannan ma din za'ida ce an gane wa idza ma unzila sura idan aka saukar da sura kuma nazara ba'dhum ila ba'd sai ga sashi na kallon sashi ya suna ganin ku kuwa har yara ku min ahli akwai wanda yake ganin ku yake ka Allah da su Allah sun sarrafa sai ga sun kawar da kai sun tafiya su allati sarafa Allahu qulubahum Allah ne ya tafiyar da zukatan su gabar mu'mini bi annahum qaumun la yafqahun mutan da basu da fahimta an gane wannan ko jama'a kenan da zarar mutum ya ɓoye a zuciyarsa jama'a wannan ɓoyewan ba za ta yi masa tasiri ba an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa min lawazim as-sidqi ya daga cikin abin da ke lazimta gaskata wannan kalmar ta la ilaha illallah fi la ilaha illallah nafiyul ilahiyyati amma siwa na farko ka kowar cancantan bauta ga wani wanda ba Allah ba wa ithbatuha lillahi wahdahu la sharika la da kuma tabbatar da wannan bautan ga Allah shi kadai babu abokin tarayya wa zalika yin hakan yastalzimu ittikhaduhu wahdahu ilahan ma'budan yana lazimtawa mutum yana wajibtawa mutum rikan Allah a matsayin abin bauta shi kadai ba tare da an takuda shi da kowa ba fardan kenan Allah shine kwaya ɗaya tilo samadan maqsudan wanda shine wanda bayi suke neman biyan bukatu a wurinsa ina fata an gano jama'a wa qad yadkhulu fil ilahiyyati jami'u anwa'il ibadati as-sajira an ta'alluhi al-qalbi lillahi bil hubbi wal khudu malan yace kuma zai shiga cikin ma'anar cancantan Allah a matsayin abin bauta dukkanin wasu nau'o'in ibada waɗanda suke tahowa daga mi daga cancantuwan Allah a matsayin abin bauta wanda zuciya take makalkale da wannan abin bilhubbi ta hanyar ƙaunar wannan abin ah mu da muka zo masallaci muka zauna muka yi sallah muke yin karatu yanzu saboda muke yi saboda ko muna ne muna son Allah muna kuma san abin da Allah ya umarni ko soyayyen kenan ita jawo mu zuwa ga abin da muke aikatawa a yanzu an gane wal khudu'i da kuma kankan da kai ga Allah wal inqiyalu lahu da kuma jayuwa zuwa ga Allah din wahdahu la sharika la shi kadai babu abin bauta babu abokin tarayya fayajibu ifradullahi ta'ala biha to dan haka ya zama wajibi jama'a a kadaita Allah da wannan nau'i na bauta kaddu'a'i kamar addu'a an gani wal khawfi da tsoro wal mahabba da kuma nuna soyayya wat tawakkul da kuma dogaro wal inaba da kuma komawa ga Allah wat tauba da kuma tuba zuwa ga Allah wal dhabhi da kuma yin yanka wal nuzuri wan nadhri da kuma yin alwashi was sujudi da kuma ainihin wato yin sujada wa jami'i anwa'il ibada kai da dukkanin ma nau'o'in ibada fa yajibu sarfu jami'i dhalika lillahi ta'ala wahdahu la sharika la kun ji abin da muke cewa ya zama wajibi a sarrafa waɗannan nau'o'i na ibada ga Allah ta'ala shi kadai babu abokin tarayya wa hadha min lawazim as-sidq fiha wannan yana daga cikin abin da ke ainihin wato lazimtawa mutum mene lazimtawa mutum gaskata wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ta'ala ka tsare mana imanu jama'a saboda korewar lokaci nan za mu tsaya insha Allah ta'ala da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun min alkhairi Allah ka biya mana kuma jama'a idan muna yin karatu duk wanda ke tambaya ya iya bijirwa tambayarsa an gane wannan ku matuƙar dai bata fita daga cikin mawdu'i ba insha Allah ta'ala sai mu ansa ta gwargwadon fahimtar mu kuma mu ci gaba insha Allah ta'ala اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم شيد بالعلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا واجبر به كسرنا وقو به سلطاننا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين اللهم شتت الكفر وأهله اللهم دمر الكفر وأهله اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا اللهم عليك بالكفار والمنافقين اللهم عليك بال- بالنصارى الظالمين واليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم تمزيقا اللهم رد عليهم كيدهم ورد عليهم مكرهم اللهم شد اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم شل أركانهم اللهم شل أركانهم اللهم شل أركانهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته